إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله تعالى واطيعوه وأخلصوا له في أعمالكم وثقوا به في نوائبكم واستعينوا به في شدائدكم وسلوه قضاء حاجاتكم ولوذوا به فيما يخفيكم فإنه سبحانه القادر على كل شيء المحيط بكل شيء قال الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير أيها الناس ما انتشار الفكر المادي وسيطرته على عقول كثير من الناس واللهث خلف زيادة الكسب والتباهي بالإنفاق والسرف في كل شيء ينتشر الخوف والقلق والاكتئاب بين الناس فالغني يخشى على ماله وتجارته ومتوسط الدخل وقليله ينظران إلى من فوقهما ينظران إلى من فوقهما ويزداد الشرح على الدنيا يوما بعد يوم ويتولد عن ذلك خوف شديد من المستقبل المجهول ولا سيما مع اتساء الحروب واضطراب الاقتصاد والمؤمن يهتدي بنصوص الكتاب والسنة في تثبيت قلبه وتبديد خوفه وإزالة قلقه وتخفيف الضغط النفسي الذي أرهقه والعيش والعيش براحة وسكينة وطمأنينة وذلك عبر تدابير شرعية عدة منها استحضار معية الله تعالى للمتقين والمحسنين والمؤمنين ومن كان الله تعالى معه فلن يخيب ولن يضيع إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وما على المؤمن إلا أن يزيد في إيمانه وتقواه وإحسانه بالأعمال الصالحة ليحسن نفسه من الخوف والقلق المستمر ومما يزيل الخوف والقلق حسن الظن بالله تعالى فمن ظن أن الله يرزقه ويعافيه ويجلي ويجلي همومه وينفس كروبه نال ذلك ولا يستبطع رزق الله وفرجه مهما طال والله تعالى يقول في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وكذلك الاستعانة بالله في كل الأمور وتدبر ما يقرأه في كل ركعة في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك ولن يقلق عبد استعان بالله في كل أموره ولجا إليه في كل كروبه وهمومه ومما يذهب ومما يذهب الخوف والقلق عباد الله الديمومة الديمومة على الصلاة المفروضة والإكثار من النوافل والاجتهاد والاجتهاد في الخشوع فإن الصلاة صلة العبد بالله والأصل في الإنسان الجزع والهلأ والخوف واستثني من ذلك المداومون على الصلاة قال الله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم داعمون ومما يذهب الخوف والقلق العلم بأن تخويف المؤمنين إنما هو من كيد الشيطان فلا يستسلم لوساوسه ونزعاته ونزعاته ونزغاته وليستعذ بالله تعالى منه وليعلم أنه سلطان له على أهل الإيمان قال الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ومما يزيل الخوف والقلق عباد الله اليقين بأن الله تعالى ينجي المؤمنين في الشدائد والكروب فإما رفعها سبحانه عنهم وإما رزقهم الصبر عليها والتعايش معها فعيش المؤمن في راحة وسكينة وطمأنينة مهما أصابه والنعيم نعيم القلب كما أن العذاب عذاب القلب بل إن الله تبارك وتعالى جعل نجاة المؤمن من الكروب حقا عليه سبحانه ليؤذم منزلة المؤمن عند الله تعالى قال الله تبارك وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ومما يزيل الخوف والقلق استحضار أن الخلق كلهم لا ينفعون ولا يضرون إلا بأمر الله تبارك وتعالى وأن الأمر كله له سبحانه فلا يرهب مخلوقا مهما كانت قوته وشراسته ولا يتعلق بمخلوق وإن علت مكانته وعظمت وإن علت مكانته وعظمت وإن علت مكانته وعظمت منزلته بل يعلق قلبه بالله العظيم الذي يدبر المخلوقين على ما يشاء وهو العزيز الحكيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا ويزيل همومنا ويوفقنا لما يرضيه إنه سميع مجيب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما قد سمعتموه وأستغفر الله العلي الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن مع- أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ايها المسلمون دار الدنيا دار كيد وكده وكبد يفرح العبد فيها ويحزن ويرجو وييأس ويأمن ويخاف وذلك لأنها دار عمل وليست دار جزاء والخوف من المستقبل يجب ألا يساور المؤمن لأن دار الدنيا ليست داره بل ينتظر دارا أخرى هي قراره فليعمل لكل دار بما يليق به وإذا طلب العبد أمرا من أمور الدنيا ففاته أو حجب عنه فليوقن أن اختيار الله له أحسن من اختياره لنفسه وأن الله ما صرفه عما يريد إلا رحمة به وأنه سبحانه إن أغلق بابا من الدنيا عن عبده فتح له أبوابا أخرى أكثر نفعا وأقل ضررا عليه وليطمئن المؤمن إلى أن الأمر كله إلى أن الأمر كله لله وحده ولو كان القدر بيد الخلق لبغى بعضهم على بعض فالحمد لله الذي لم يجعل ذلك للإنسان الظلوم الجهول وليتذكر أن الآجال مضروبة وأن الأرزاق مقسومة فلا يجزع, فلا يجزع من رزقه ولا يشغل فكره في أجله فلذلك فذلك كله ليس إليه وإنما الذي إليه العمل الصالح فليعمل في دنياه ما يجلب له الفرح والسرور في آخرته ومن اجتهد في تقوية إيمانه ويقينه نائم بسعادة القلب وطمأنينة مهما أصابه قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الله أمر بأمر إن الله بدأ بأمر عظيم وأمر الملائكة به فقال صل فقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بلا اللهم من أراد اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نهره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤجدا وظهيرا اللهم احقن دماءهم وارحم ضعفهم وول عليهم خيارهم wakfihim shararahum bayan haka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku sani cewa za a tashe mu akan wata rana wadda ba abun da za a tseratar da mu in ba aikin mu ba sannan mu yi da'a ga Allah mu yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a same mu muna tsayawa inda Allah ya umarce mu ba ma wucewa inda Allah ya hane mu ko inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu sannan ya kasance duk ibadar da za mu yi domin yarda Allah maɗaukakin sarki mu kasance mun yi ta don Allah kada mu cuɗanya ta da wani abun da ya shahi shirka duk abun da za mu yi na ibada mu tabbatar da cewa mun yi wannan ibadar don Allah maɗaukakin sarki sannan mu ji tsoron Allah tabaraka mu yi dogaro ga Allah a cikin dukkanin lamurranmu dukkanin abubuwan da muke so Allah maɗaukakin sarki ya shige mana gaba to ya kasance mun hirin jayar da dogaranmu ga Allah maɗaukakin sarki haka mu nemi agaji da taimakon Allah maɗaukakin sarki a dukkanin cikin abubuwan da suka yi mana tsanani haka mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya biya mana buƙatunmu saboda Allah maɗaukakin sarki shine yake da iko akan komai Allah maɗaukakin sarki yake cewa huwal qahiru fawqa ibadi Allah shi ne wanda yake da iko akan bayan shi Allah ya ce wa huwal hakimul khabir Allah shi mai hikima ne kuma sannan masani ne ya ku uwa musulmi muna rayuwa a cikin wani yanayi wanda cewa da yawa daga cikinmu abun duniya ya fi damunmu da yawa daga cikin mutane abin da ake ce ma alfikrul madi kowa tunanan shi ya za a iya tara abun duniya kowa tunanan shi ya za a iya mallaki gidaje kowa tunanan shi ya za a iya mallaki shaguna kowa tunanan shi ya za a iya mallaki manya-manyan kaddarori wanda za a rayuwa da su haka mahi yawancin mutane muna dagewa ne akan yaya za a yi abinda muke samu ya karu muna kokarin mai samun jikka 100 so yake ta kai 200 mai samun 200 so yake ta kai 400 mai samun miliyon so yake ta kai so yake ta kai miliyan biyu ko abin da ya kama da haka mu sani cewa da yawa daga cikinmu suna ɓanna wani yana ɓanna akan tufafin da za ya sa wani yana ɓanna akan gidan da za ya shiga wani yana ɓanna akan motar da za ya hau wani yana ɓanna akan abincin da zai ci haka kuma dukkanin mutane kowa yana ƙoƙarin ya zanki nuna cewa shi yana da abin duniya muna nema abin duniya ne hasali ma saboda mu goranta ma junanmu saboda mu nuna cewa mu mun isa saboda mu nuna cewa mu muke da abin duniya to a lokacin da muke rayuwa a cikin wannan lokacin wanda kowa burin shi ya zamanto a ce ya mallaki kaddara kala kaza ko ya samu abun duniya wanda ya fi na kowa to a lokacin kuma za ka ga cewa zukatanmu suna cike da tsoro da fargaba da kakanuka yi akan abun da zai zo nan gaba misali muna tsoro akan anya kasuwanci na zai dawwama ina tsoro akan zuwa lokaci kaza zan yi retirat mi zan ci in bayan na retirat mutumin da yake kasuwa ko mutumin da yake alaka ta kuɗi gashi muna cikin wani yanayi wanda kowa gurin shi ya samu abin duniya haka kuma zukatanmu suna cike da tsoro da fargaba kada wannan abin ya ƙare muna tsoron gobe mi za mu ci gobe koko menene abin da gobenmu za ta ci mutumin da yake da kuɗi yana tsoron kada jarin shi ya yi ƙasa mutumin da yake da kasuwa ya ƙarama yana tsoron kada ta yi ƙasa mutumin da yake da ɗan ƙaramin samu mutumin da yake samun dala arba'in ko dala sattin shi ma zuciyar shi tana cike da tsoro ka aje a samu wata rana wa'annan kuɗin ba su shigowa haka mutumin da yake da ɗan ƙaramin hali yana kallon mutumin da shi yake da shi da yawa mutumin da yake da belo kullum yana kwaɗayin mai moto mutumin da yake da moto kullum yana kwaɗayin mai mota mai mota kullum yana kwaɗayin wadda za a ce a garin nan shi kaɗai yake da ita babu wanda yake da irin wannan mota haka kuma kullum muna ƙara jin tsoron abin da za ya zo nan gaba gobanmu da goban 'ya'yanmu da goban shikokinmu da goban abin da za mu ci da mu da 'ya'yanmu to shi gashi kuma yanayin yaƙi ya yawa a dukkanin ƙasashen da muke rayuwa a ciki haka yanayi na kasuwanci yana ta ƙara taɓarɓarewa yana ta ƙara lalacewa to shi yake sa zukatanmu suna cika da tsoro kowa yana fargaban wai shekara mai zuwa da mai za ta zo kowa yana fargaban gobe mai zai sa kowa yana fargaban gobe wane gida zai shiga koko gobe idan ya mutu wane gida ne 'ya'yan shi za su shiga to shi mutumin da yake da imani bai kamata a ce wannan tsoron ba na gobe ko na goben 'ya'yana ko na gobe na ko na goben kasuwanci na ya bari ya mamaye masa zuciya mutumin da yake da imani shi yana shiriwa ne da abin da yake alkur'ani ne yana shiriwa ne da abin da yake hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wa'annan abubuwan su ne za su sa imani ya tabbata a zuciyarka sannan tsoron da kake da shi akan abin da gobanka za ta ci za ya rage maka haka ɗarɗar da kake zuciyarka da take ta bugawa a kowane lokaci abinda malamai suke ce ma'addaktun nafsi kowane lokaci zuciyarka tana ɗarɗar baka san ba gobanka da mi za ta zo to shi mutumin da ya imani da Allah ya yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai kamata ya bari matsatsin rayuwa ya sanya shi tsoro ba ya zan kishin tsoron abin da zai zo nan gaba ko ko goban kasuwancin shi ko ko goban rayuwar shi ko ko goban wa'anda shi ne yake kula da su wannan yana daga cikin abin da zai ƙara ma bawa nutsuwa yana daga cikin abin da bawa zai ji cewa baya tsoron gobe kawai idan ya tashi a yau zai yi kasuwanci abin da ya samu ba tare da ya yi ɓanna ba ya ci da shi da iyalin shi ya gode ma Allah amma ɗarɗar wanda za ya saka tagumi ya sanya ka ƙaƙa na ke yi ya sanya ka ana hira a cikin mutane amma hankalinka ba nan yake ba saboda kana tunanin kasuwancinka ko kana tunanin samayyarka ko kana tunanin wani abu da ka auna ka aje ka aje ya yi ƙasa to mutumin da yake da imani akwai wasu abubuwa da zai bi domin wasu hanyoyi da zai bi domin ya magance makanshi wannan matsalar ta tsoro da fargaba na dukiya da fargaba na karamcin abin da ake samu a rayuwa yana daga cikin abin da zai taimaka ma bawa shine bawa kullun ya zanki halarto cewa Allah madaukakin sarki yana tare da shi sannan bawa ya san cewa Allah yana tare ga da mutanen da suke kiyaye dokokin shi Allah yana tare da mutanen da suke kyautatawa Allah yana tare da mutanen da suka kasance masu imani ne to duk mutumin da ya yarda cewa Allah madaukakin sarki yana tare da shi to wannan mutumin bai kamata ya bari tsoron rayuwa ba da fargaba na rayuwa ya cike masa zuciya ya hana shi walwala ya hana shi sakewa ba Allah yake cewa inna Allaha ma'al ladzina taqaw Allah yana tare da mutanen da suke jin tsoronsa suke kiyaye dokokinsa walladina hum musinuna da wa'anda su kuma masu kyautatawa ne halinka na rayuwa da kake cikin shi a yanzu to idan ka kiyaye dokokin Allah ka kasance kana cikin masu kyautatawa to Allah madaukakin sarki shi ko yana tare da kai a cikin gobanka don haka abun tsoro da abun fargaba da abin tashin hankali da tsuwa da muke ta yi rayuwa ta yi tsanani abin da ake samu ya yi kaɗan to babu abin da za ya sa Allah ya kama mana gobanmu ta yi kyau shi ne mu ji tsoron Allah sannan abu na bi kyautatawa don abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ka kyautata ma kanka kai ma ka ci mai kyau abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ka kyautata ma kanka ka sha mai kyau abinda Allah madaukakin sarki ya baka ka kyautata ma iyalinka su ci mai kyau su sha mai kyau idan yayi saura a yan ma yan uwa to wannan shi zai sa Allah madaukakin sarki kai ma gobe abinda kake tsoro na dan samun nan kaya kaya yi ƙasa to Allah madaukakin sarki yana tare da kai da yasa wannan abin naka ba zai yi ƙasa ba yanda kake tunani haka duk mutumin da ya san cewa Allah madaukakin sarki yana tare da shi to babu abin da zai ƙara mishi sai imani sannan babu abin da zai kara mishi sai tsoron Allah da kuma kyautatawa da aiki wanda yake aiki ne mai kyau saboda wa'annan abubuwan su ne za su taimaka ma gobanmu ta yi kyau yana daga cikin abubuwan da za su sa mu samu sauƙi daga tsoro da fargaba da na rayuwa da muke yi shine mu sani cewa mu kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki duk mutumin da ya zata cewa ya ƙudurta cewa Allah maɗaukakin sarki zai arzita shi zai ba shi lahiya zai yaye mashi damuwar shi zai yaye mashi duk wani ƙaƙa nake yi na rayuwar shi to wannan mutumin Allah ya yi alƙawalin cewa ba zai canza ma wannan zaton da kake yi ma Allah maɗaukakin sarki ba Allah yake cewa a cikin alhadisul qudusi Allah ce ni ina nan inda bawa na ya zata ni idan mun zata ma Allah cewa rayuwa za ta yi daɗi idan mun zata ma Allah cewa cimaka za ta yi sauƙi idan mun zata ma Allah cewa za mu samu abin da za mu ci da mu da 'ya'yanmu to Allah ya ce ina nan a wajen wannan zaton naka amma a lokacin da muke tunanan sai su wana ne in suna saman mulki abu zai yi daɗi ko ko su wana ba su iyawa to sai Allah ya bar mu da su wanan nan ya gashin wai za su iya ba mu abincin ko ko za su iya sa abin ya yi sauƙi ko da sun sa abin ya yi sauƙi idan dai ba mu yi yaƙini da cewa Allah shi ne zai canzawa ba sai ka ga abin dala ishirin yake ko dala goma amma kai kuma baka da dala goma amma a lokacin da muka muka yi rinjaye cewa Allah maɗaukakin sarki shi zai kama mana abin yana jikka ɗari sai Allah ya hore maka ɗaruruwa ka sai shi ba tare da ka damu ba Allah yake cewa ana inda zanne abdi bi Allah ce ni ina nan inda bawa na yake zato na idan bawa ya zata ma ubangijin shi alkhairi to zai samu alkhairi a rayuwar shi idan bawa ya zata ma kanshi cewa babu wanda za su sa ya samu ko ya ci ko ya sha in ba su wana suka kama mishi ba to sai Allah madaukakin sarki ya barka da su yana daga cikin abin da zai kama mana ya yaye mana tsoro da muke da shi a rayuwa shine dogaro ga Allah madaukakin sarki a duk kowace raka'a idan za mu yi sallah muna karanta iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma gare ka kadai muke neman taimako to bawa ya zan tuno wannan ayar da yake karantawa a kadan so sha a wuni a duk lokacin da ya zo sallah duk lokacin da bawa ya zo sallah zai karanta wannan sura idan sallah ce mai raka'a hudu zaka karanta wannan ayar so hudu to idan ka lissafa shi abinda kake karantawa a wuni na wannan ayar abu ne mai yawa to bawa ya rinjayar makan shi cewa kamar yadda ka yi imani da cewa wannan sallar juma'ar da za ka yi babu wanda za ka ita in ba Allah maɗaukakin sarki ba to haka ake so ka yi imani da cewa babu wanda za ka nemi agajin shi ya agaza maka na abin da kake tsoro na rayuwarka in ba Allah maɗaukakin sarki ba yana daga cikin abin da zai taimaka mana ya sauƙaƙe mana hali na rayuwa da muke ciki shine mu dage akan yin sallah salloli wa'annan da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta mana a same mu muna yin su akan lokaci kuma kamar yadda Allah ya umarce mu mu yi su haka yana daga cikin abin da zai taimaka mana mu yawaita yawan nafilfili a same mu muna yin ijtihadi a cikin wajen tsoron Allah maɗaukakin sarki saboda ita sallah ita ce alaƙan bawa da ubangijin shi shi ko asali abin da ake so ga bawa shine ya ji tsoro ya firgita ya koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah yake cewa innal insana khuliqa halu'a Allah yake cewa shi dan adam an halicce shi mutun ne mutun ne zalamamme mutun ne mai yawan kuka idan massahu sharru jazua idan alkhai idan sharri ya same shi zaka ji ko ina yana tsuwa ko ina yana cewa ci maka tayi kadan abinci babu kaza kaza to ba so bawa mai imani yawaita wannan Allah ce wa idan massahu alkhairu manua lokacin da aka sa aka bashi alkhairi manu'an sai ka ji kuma yana rowa yana kamewa yana hanawa mutumin da zai zo ta maka tsuwa kasuwanci kaza kaza lokacin da kasuwancin ya bude zai fasa zama wajenka to ba a so bawa ya kasance haka Allah yake cewa illal musallin sai mutane wa'anda su ne suke sallah alladhina hum an salatihim da'imun Allah ce su ne wa'anda suke dagewa akan yin sallar su ashe idan muka rungumi sallah muka rungumi ibadodi na alkhairi da nafiloli to yana daga cikin abin da zai sauƙaƙa mana jin bakin cikin rayuwa yana daga cikin abin da zai sauƙaƙa mana ka ji cewa ba ka da shi amma hankalinka kwance bi khilafu kuma ka ji cewa kana da shi amma hankalinka baya kwance mutum nawa ne yake da shi amma hankalin shi ba kwance ba ku je ku tambaye su sun sani mutum nawa ne yake da shi amma wallahi hankalin shi ba kwance ba mutum nawa ne kuma baya da shi to Allah madaukakin sarki kuma sai ya sa hankalin shi ya kwanta saboda shi damuwan ba wai mota bane damuwan ba wai gida bane a damuwan a zuciya yake Allah shi yake sa damuwan kuma shi yake cire ta sai Allah ya barka talakanka amma ya cire ma damuwa Allah ya yi ka mai kuɗi amma idan za ka yi barci sai ka sha ƙwayoyi idan za ka yi barci sai an ma allura ko wani abun da ya kama da haka yana daga cikin abin da za ya sa mu samu sauƙi a wannan rayuwar tamu mu sani cewa kawai shaidan ne yake mana wasuwasi shaidan ne kawai yake mana rudu shaidan ne kawai yake mana huduba shine yake tsoratar da mu yana nuna mana cewa wannan tafiyar ba za ta bulle da mu ba shaidan ne yake nuna mana cewa abinci tsada zai yi shaidan ne yake nuna mana cewa ba za mu sakkata mu warware ba da mu da duk wanda muke kula da su Allah yake cewa inna ma zalikumu shaytanu yukhawifu awliya'a Allah yake cewa dama kadai shaidan ne shine yake tsoratar da majibintansa Allah ya ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Allah yake cewa kada mu ji tsoron abin da shaidan yake gaya mana na cewa rayuwa za ta yi tsanani kada mu ji tsoron abin da shaidan yake gaya mana abin da Allah madaukakin sarki ya baka yau kaci shi yake da na gobe kuma shi yake da na banda gobe kuma shi yake da na banda goben ƴaƴanka da jikokinka da duk wani mutumin da kake tsoron ya shiga garari ko ya wahala to abin da ake so ga mai imani kai ya miƙa ma shaidan zuciyarka kana yana wasa da ita yanda ya ga dama kana da kuɗi Allah ya rufa ma asiri amma a same ka kafi kowa damuwa kana da aikin yi amma a same ka kafi kowa damuwa to wannan ba rudu ne ba sai rudu na shaidan yana daga cikin abin da za ya taimaka mana mu ji cewa rayuwarmu za ta yi daɗi Allah zai tausaya mana shine mu yarda cewa Allah sai ya kubutar da masu imani wannan alkawali ne na Allah maɗaukakin sarki tunda Allah ya tsira duniya to Allah ya alkawalin duk inda mai imani yake sai ya tsiratar da shi daga dukkanin wani fargaban shi daga dukkanin wani abun da yake tsoro to shi yasa ake so bawa yarda cewa tunda yayi imani Allah zai yaye mishi matsalolin shi to idan Allah madaukakin sarki ya yaye ma matsalolinka to alhamdulillah in Allah bai yaye ma matsalolinka ba in dai kayi imani da zai tsiratar da kai to Allah sai ya sanya ma hakuri akan matsalarka sai ka ji cewa baka da shi amma ka hakura akan cewa baka da shi haka kuma ko da Allah bai yayi ma matsalarka ba to sai Allah ya hore maka hanyar da za ka yi rayuwa da wannan matsalar ba tare da ba tare da ka takura ba sai ka ga mai imani yana rayuwa a sakake yana rayuwa yana mai jin daɗin shi saboda ita ni'ima na'imul qalb ni'ima shine wadatan zuci ba wai abin da za a baka na dukiya ba haka kuma azaba ita ce azaban zuci za ka ga mutum shi kadai yake jin abin da yake ji a ran shi za ka ga mutum kuma shi kadai yake jin abin da yake ji a ran shi na farin ciki to wannan dukkanin shi yana hannun Allah madaukakin sarki Allah yake cewa thumma nunajji rusulana Allah ya ce sannan sai mun tseratar da manzanninmu sai mun yaye musu matsalolinsu Allah ya ce wallazina amanu da wa'anda suka yi imani Allah ya ɗauki alkawalin cewa duk matsalolin mutum da dai mun yi imani to sai Allah ya yaye mana Allah ya ɗauki alkawalin cewa duk fargabanmu na rayuwa da tsoron da buke yi to Allah ya alkawali tun da mun yi imani sai Allah ya yi mana Allah yake cewa kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin Allah ce wannan alkawali ne ba mu muka sa Allah ya ɗauka ba a Allah shi ne ya ɗora makanshi ya ce ka zalika haƙƙan alaina Allah ce wannan alkawali ne gaskiya ne a gare mu nunjil mu'minin sai mun tsoratar da wa'anda suke da imani ashe Allah madaukakin sarki yayi mana alƙawalin cewa zai yaye mana dukkanin matsalolinmu abinda muke so abinda ake so dan abinda muka samu mu gode ma Allah kuma mu jira abinda Allah madaukakin sarki zai zai zartar a gobe yana daga cikin abinda zai zai sa mu samu sauki na rayuwa mu ji cewa alkhairi yana nan tafi a wannan ƙasar tamu da sauran ƙasashe na garuruwa shine mu kudurta cewa dukkanin halittu na duniya gaba ɗaya ba su iya sanyawa ba su iya hanawa kowa aka kawo ya tsare ka ba soji ba ko satelit ke tsaranka to ba ta iya sanyawa ba ta iya hanawa idan Allah ya soka da alkhairi kowa kenan alkhairin zai zo idan Allah bai soka da alkhairi ba kowa suka yi tsaye kuma alkhairin ba zai zo ba to idan bawa ya kudurta maran shi cewa wannan ne Allah madaukakin sarki shi yake wannan to zai samu salama idan kasuwanci gare ka kana fita da kaya an rihe bodan kakka ji cewa su wane ne suka rihe boda ka ji cewa Allah madaukakin sarki shine ya rufe wannan kofar saboda wani alkhairi da ya boye maka ko ko saboda wani alkhairi da aka canza maka da shi wanda kai bai zamanto dole sai ka gane wannan alkhairin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin al'umma idan da za su haɗu don su amfanar da mutum da wani abu to ba za su amfanar da shi ba in dai ba Allah maɗaukakin sarki ba ne ba ya ƙudurta cewa wannan abin amfanan za ya same ka mu sani cewa ya ku 'yan uwa musulmi ita fa duniya gida ne na wahala gida ne na ƙaƙanikayi gida ne na damuwa gida ne dama ba a zo don a huta ba gida ne dama baka zo dan kai banta ka jarraba baka da damuwa ko kai wata ko kai shekara baka da matsala a ita duniya gida ne dama tunda Allah madaukakin sarki shi gida ne matsalalle Allah yake cewa laqad khalaqnal insana fi kabad Allah ce mun halicci dan mutum a cikin wahala a cikin kakanuka yi sai kana tunanin ka kare wannan sai wannan ya bullo sai kana tunanin yanzu zaka tara ko zaka huta sai wannan ya bullo to dama ita duniya haka Allah madaukakin sarki yayi ta bawa zai ji damuwa kuma wataran zai farin ciki haka bawa zai nemi abin duniya wata ran kuma ya yanke kamna da cewa wannan abin ba zan same shi ba haka bawa zai ji tsoro kuma haka wata ran bawa zai ji aminci a ran shi wata ran baka da kodala ba ai komi ba sai ka ji cewa kamar an baka maradi a ganga kana ta dariya a tambaye ka wai me ya same ka ka ce wallahi yau kawai haka nake ji ji nake kamar an bani garin nan to haka Allah madaukakin sarki yake wata ran ka ji dadi wata ran ka ji cewa babu dadi me yasa duniya ta kasance haka saboda ita gida ne na aiki ba gida ne na sakamako ba gida ne duk inda aka ce aiki ko da jarabawa ce za a ma a matsayinka na dan boko za ka ji cewa ka takura amma a lokacin da aka ce ga resulta ta hito ka samu to duk wahalar da kai ta shekara ko ta shekara biyu ka manta wannan wahalar da kai saboda ita duniya gida ne na aiki ba gida bane na sakamako haka Allah maɗaukakin sarki ya aje ta shi yasa damuwan da ke cikinta bai kamata a ce ta zo ta da baibai mai imani ba ta hana shi ya sakankance tsoro na rayuwa tsoron cimaka ko tsoron abin da gobe za ta zo da shi bai kamata a ce bawa ya sa wannan a gaba ba saboda ya san cewa ita duniya gida ne na aiki gida ne na wahala ba gida ne da za a ji daɗi ba sai mutum ya yi aiki a duniya daidai gwargwadon duniya kai ka ɗaga ma kanka hankali kawai abin da ake so ka shiga nema abin da ka samu ka cika gode ma Allah wanda baka samu baka bar ma Allah sauran haka lahira kuma sai mutum ya yi ƙoƙari ya yi aikin da za ya sa ya tsira a gobe ranar tashin alkiyama saboda ita ce gida na dindindin ita ce gida na jin daɗi ita ce gida na morewa ita ce gidan da bawa za ya sakkata ya ɓararrake ya yadda yake so amma wallahi a duniyan nan a ce yau an an an tsige shugaban ƙasa an ɗora ka wallahi ba salama ba ne a ce yau an ma ministar ba salama ba ne duk wani abin da kake tunanin shine hutu a duniya to wallahi ba shine hutun ba abin da yake hutu shine ka sa ibadan ka gaba ka ji cewa kana kyautata ma Allah zaton cewa in yau ka mutu ma zaka shiga aljanna saboda kana tunanin kayi ibada kala kaza kayi kala kaza kayi kala kaza kana tunanin dai a iya dan kokarin ka to Allah madaukakin sarki zai ji kanka ya sa ka shiga aljanna a gobe ranar tashin alkiyama wannan shine abin da zai sa bawa ya samu hutu ya samu sukuni ya samu jin daɗi a rayuwarsa yana daga cikin abin da zai sa mu daina fargaba mu nutsu mu yi rayuwarmu shine mu sani cewa dukkanin al'amurra Allah maɗaukakin sarki bai sanya su a hannun bawa ba abinda za ka samu da abinda za ka ci da gobanka da goban ƙasar gaba ɗaya Allah bai sanya shi a ƙarƙashin wani bawa ba wani yana tunanin shi ne shugaban ƙasa zai yi kaza zai yi kaza gobe sai a juye shi to Allah maɗaukakin sarki da ya sa arziki da rayuwa a hannayen mutane to da dukkan da yawa cikinmu da yanzu wani bai iya hituwa daga gidan shi da yanzu wani ya ɗora ma wani bala'in da a gidanka ma baka iya magana ba da yanzu ya ɗora ma wani bala'in da ba za ka iya takowa ka zo masallaci ba to sai Allah maɗaukakin sarki bai sa wannan a ƙalƙashin bawa ba sai ya sa shi a hannun shi shi yasa da abin da ya zo na rayuwa sai bawa ya yarda ya ji cewa wannan daga Allah ne abin da kuma bai samu ba bawa ya yarda ya ji ci tunda dai mun yi imani da cewa ba aikin bawa bane in samu ko ka in samu rayuwa ta yi daɗi ko ka ta yi daɗi wannan dukkanin shi ba aikin bawa ba ne aiki ne na Allah maɗaukakin sarki Allah ke cewa alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah ce wanda suka yi imani kuma ba su hada imanin su da zalunci ba Allah ce ulaika lahumul amn wa'annan suna da aminci a rayuwa idan dai kai imani baka cuɗanya imaninka da wani abu ba wanda na zalunci ne ko na shirka ne Allah ce lahumul amnu su ne Allah yake ba aminci a rayuwar duniya idan kuma ka lura wannan ƙasar da muke ciki amincin da Allah maɗaukakin sarki ya bamu wallahi ba dubara mu bace a aminci ne na imaninmu in ba dan da muna da imani ba muna roƙo Allah maɗaukakin sarki to wannan ƙasar da yanzu wata hira ake ba wannan hirar ba Allah yake cewa ula'ika lahumul amnu wa'annan su ne suke da aminci aminci bi aminci a duniya da aminci a lahira Allah ce wa ula'ika humul muhtaduna kuma wa'annan su ne shiryayyu muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin wannan ƙasa tamu abinda muka karanta Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana da mu Allah kake da taskokin arziki na sama da na ƙasa Allah muna roƙonka ka arzuta mu Allah ka wadatar da mu da wani wanda ba kai ba Allah ka arzuta mu arziki wanda yake mai kyau damuna da ta zo ƙarshe muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin cimakan mu Allah muna roƙonka da sunayenka kyakkyawa Allah ka sanya mana albarka a cikin abin da manomanmu suka noma Allah ka sanya mana albarka a wannan ƙasa tamu Allah ka sa albarka a gidajenmu Allah ka sa albarka a kasuwancinmu Allah ka sa albarka a garuruwanmu abin da ya tsanani a gare mu Allah ka sa ya mana tafshi abin da ya tsanani a gare mu Allah ka sa ya mana sauki abin da ba mu iyawa Allah mun miƙa shi a gare ka Allah ka iya mana shi masu neman wannan ƙasa tamu da sharri na gida ko na daji Allah ka san su ka san inda suke Allah ka mana maganinsu Allah ka kame mana hannayensu idan masu shiriwa ne Allah ka shirya mana da su idan ba su shiriwa Allah kai ka san yadda za ka yi da su sai mu tsaye da sallah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله